نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine karatu na goma sha uku a cikin jerin karatuttukan da Allah ya samu ka fara na wannan littafi mai albarka mai suna durratul mudiyya akan kirawoyi guda uku na babban malami ibn al-jazari in Allah da matashin karatunmu shine wa min surati sad ila akhiri akab haka ne ko to liyadabbaru khatib wa khaf liyadabbaru khatib wa fa khaffa nisbi ba nisbi sa da hudmum ala waftah wa nuna hummila to lafazin li yadabbaru ayatihi wanda ya musu ishara da alhamza na ala shi ke karantawa li yadabbaru li tadabbaru ayatihi shine li yadabbaru khatib li tadabbaru ayatihi kenan to bari mu gani iyakan ta kenan kalan kalmar wafa wa khaffafa nisbi sada sadahu to da dabbaru ka karanta shi da kitab wafa wa khaffafa kun gane ko? sannan kuma sai kai takfifin fa'un da ta zuwa cikin abin kalman abin da yake nufi ina ne fa take fa'ul kalima ma'ana ko eh liyadabbaru kaga ai an yi ai daga dabara ne dabara liyadda ai an yi tashdidi ko to yanzu sai a sababba sai a zo da shi babu tashdidi litadabaru ayatihi litadabaru litadabaru kamar haka shi ne mana wa khaffa to nusbi sadahu udmum bi nusbin wa azabin bi nusbin na litadabaru eh litadabaru kun gani sannan kuma binusbin wa azab yanzu udmum ala mala abu jafa shi ke karantawa binusbin wa azab da nasba kaga asalinsa binusbin kenan waftahu sai kai mannun din fataha wannuna da kuma kai waftahu kai masadin fataha wannun da nunin hummila ga wanda musu ishara da ha'un shine abu amuru yaqub al-hadrami yana karantawa bi nasabin wa azab nasabin wa azab ya bi ko wa huzyud wa huzyuz yu'adu khatib wa ud kasra annama aman shaddidi lam fid ibadahu awsa awsala wa huz yu'adu fadan Allah madaukin sarki haza ma tu aduna al yawmil hisab haza ma tu aduna to yanzu ka karanta shi da ya'un ga wanda ya masa ishara da ha'un shine yaqub al hadrami ko wa khatib khatib to yu aduna yanzu karanta shi tu aduna ta zama tu aduna liyamin hisab ga mai ha'un wa'ud na yaqub lahabdarmi wa'ud kasar annama wanda masu ishara da alhamza abu jafar shi kuma yana karanta wa inna ma ana nazirun mubin kul innama ana nadhirun kai masa kasra alhamzan innama kul innama aman shaddidi ilam wanda ya masa ishara da alhamza na ilam tare da fa'un na fidi abu jafar da kuma khalaf amman huwa qanitun ana al-layl shaddidi suna mishi shadda أمن هو قانت آناء الليل kaga asalin su amman huwa qanitun kenan alayhi sallahu bikafin abda aw sila wanda ya masa ishara da alhamzan nan yana karanta alayhi sallahu bikafin ibada abu jafar ko na'am sai mene kuma نعم وقل حسرتا يعلم وفتح جنا وسك كن الخلف بن يد أتل أو أو أن وقل وقلب با وقلب لا نعم كاتشي eh mun shiga suratul zumar ba wa tun tun aman din nan wa kul hasrata ya sannan kuma kace ya hasrata alama farratu to karanta shi hasar taya kamar yadda kake karanta bushraya a wajen abu amur basri ya hasrata ya alama farrabtu fi jambillahi wa fathun jana afwan wa kul hasrata ya ilam wanda ya masa ishara da alhamza ana ilam shine abu jafar ko yana karanta shi da ya almutakallim wa fatun jana shi ma jimun ibn jammaz shi ma ya yi wannan riwaya din da fataha ya hasara taya wasakin lukulfa bin sannan kuma an ruwaito cewa ana ɗaure yawon din wata ana ɗaure kalmar da suku ana karanta su kalmar da suku ne daga wanda ya masa ishara da bin ba'un da still watan shi ibn jamaz yana da fuskoki guda biyu ta farko ya hasara taya sai ta biyu kuma yaya na ya hasrata kaljama'a jamil kaljama'a yadda utulu sannan kuma mun shiga suratul gafir suratul mu'min wallazina yad'una min dunihi yawwa yadda utul nam abu jafar wanda ya musu ishara da hamza yana karantawa wallazi na yadda una min duni da ya ulgaiba ga'ib wanda ya kawo haka kaga asalinsa ta da uni kenan au an wa an wa an yuzhira fil ardi fasad au an yuzhira ko an karanta shi da au au an yuzhira wa qalbila tuna okay wanda ya masa ishara da ha'un yaqubul hadrami shi ke karantawa aw an yuzhira fil ardil fasad kamar haka sannan kuma fadan Allah madaukin sarki kazalika yatabu Allah ala kulli qalbi qalbi mutakabbirin jabbar to qalbi din nan la tunawwinhu karka mai tanwini a wajen abuja a wajen yaqub al-hadrami waqta adkhilu wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asalin shi hamzatu wasli ne yake karanta wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna shi ko yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddal azab ya bi ko na mana to bari mu koma wa kul ya hasarata ya ilam wa fatun jana ya hasarata ya wasakin wasakin ko to ai anan da ya ce wasakinan ba akwai alibu ya hasarata kaga sakin ne na farko kenan ya hasarta yi ɗin ma cikin masakin ne nan to a nan nasta'ini bishar makarantun mu ji? na'am Hmm. Hmm. Hmm.
sai a kasance kai mafi alif mushda alif saki
fayyumaddu al'alif eh mushda alif lisaki
bari mu gani yanzu shana zabaidi na gani fayyumaddu al'alif mushbi'an mushda sakin to ya fito insha Allah ina yin dawar shige kanta wa mahya yumati to shi ma kama haka kenan eh eh ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi kenan zai zama to Allah ya samu dace barakallahu fikum suratul zumar ko ya hasratai ya hasrata karizan na'am to afwan ga shirin zubaidi din amma nan eh shukran ai shikenan ma ga sharhin nan eh zai iya zama ya yi daidai da bugun nashi nuna mai takiki ne da kuma taujihi bari in je suratu zumar na suratu zumar صفات سورة ياسين وصفات سورة صاد إلى سورة الأحقاب dari uku da arba'in da uku dari uku da arba'in da uku suratul zumar wata nasar wa ruba illi wa iliyasi ne kalbasin wa ud mun yi shigo wajen astafal banati din nan istafa za ka fara ibtida'an ba istafal banati zan fara da kasra ne ibtida'an ba mm. na'am gashi nan ala abu jafar ya hasarata biya maftuha min riwaya bin jama'a zo tilifa an an ibn wardan fi sukun ya fatiha wa idha askanaha ashba al mad to alhamdulillah gashi gashi nan ya fita ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah kun gani to sai menene na Mm. sawa'un ata khibdun ikhfid huzun hasati a ba mai nan ba to na gan shi insha Allah wa qalbi la tun wa qalbi la tunawun ko waqta adkhulu huz sayadkhuluna jahil ala tib alhamza na ala da ta'un su suke karantawa sayyidu khaluna annifan yanfa'ul ula sannan kuma sai yawma la tanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum tanfa'u min ana Abu Jafar shi ke karanta tanfa'u sawa'un atakh sawa'un atakhfid huzun hasati kasruha wa nahshuru a'adda al-ya a'adda al-yatlu warfa' mujahila sawa'un watan sawa'an lissa'ilin ko wanda musu ishara da alhamza na din na ata yana yana yin rafa shi sawa'un sawa'un lissa'ilin ikhfid khuz sai kuma mai ha'un abu ya yaqub al-hadrami shi kuma yana yin yana yin abin nan khabda jarra kenan sawa'in kamar haka eh sawa'il lisailin wana hasati kasruha wana hashru addal ya yatlu wanda musu ishara da alhamza abu jafar nahisatin nahisatin sai ya kasra ga sinun nahisatil wa nashuru aliyasa ya karanta wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ilan nari wa hum yuza'un shi yasa ya ce mana warfa mujahila wa yawma yuhsharu uru ka dafa amma da siga majhuli yuhsharu a'da'ullahi shine warfa mujahila waji'inakum saqafan kabasirin idan wa huz ka hafsin nukayyidya wa as'uratun hula wabin nuni sammihum yubashiru fi yubashiru fi himan wa yursilu yuhin sib ala inda huwila wabin nuni sammi to ka karanta shi kuma da nunin wa yawma nahshuru a'da Allahi nahshuru shine wabin nuni ka karanta shi kuma siga maf'ul ma'lum ko sigatul fa'il hum wanda musu ishara da ha'un abu ya yaqub al-hadrami yubashshiru fi himan mai fa'un khalab da kuma ha'un yaqub al-hadrami zalikan lazi yi bashiru mun shiga surutu shura kun gani ko shi ne yake karantawa da tashdidi ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا عباده الذين آمنوا كو أصل إنسا يبشروا ويرسلوا يوحي انصبنا أو يرسل رسولا يوحي انصبا انصب كمش نصبا على على عند حولا ga wadda ya musu ishara da ala hamza din nan shi ke yin musu nasaba duka an yi rusula rasulun fayuhi bi izini hima ya sha na? wancan da da rafa'a ne da rafa'a na'am عند حولا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا ملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا هاؤن kaga can kuma na fi yake yi shi kuma wanda ga shi a nan shi ke yi a yakubul hadrami kaga asalin shi bai yi وجئناكم سقفا كبصر إذا وحر وحز كحبس النقيض يا وأسورة الحلا wanda ya masa ishara da alhamza na idan abu jafar qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum shi na karanta wani ƙola awalauji na kumbi ahda mimma wajattun alaihi aba'akum na mana na? na'am to okay waji ina kumu sakafan kabasirin idan abu jafar ko? to shi amma me kake cewa ne? ok eh shi na fi na kulba? tamam tamam sun yi wa mafaka to eh to kul awalau ji tukum ko? haka yake insha Allah kul awalau ji'nakum ji'nakum anan ne suka yi suka yi sabani ya saba ma aslahu barakallahu fikum sannan kuma laja Allah liman yakfuru birrahman li buyutihim saqafa kabasirin ya karanta ne kaman yanda basiri ke karantawa idan shi mai alhamzan nan jabu jafar suqufa kenan na'am yana ma sakafan kamar yadda ya kama ne kenan gashi nan sakafa mun gane ka basirin kamar yadda basiri ke karantawa abu amurul basiri ba na'am wa huska hafsin yaqubul hadarmi shi na karanta ne kamar yadda imam hafs ke karanta su kufa sai kuma nuka yid lahu shaitanan nuka yid ya rauh haka ne ko shi na karanta da majihuli wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytana idan ya tashi sai karanta da mene da ya'un yuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yuqayyid lahu shaitanan ya bita ko madalla falawla ulqi alayhi aswaratun min zahabin ha'un yaqub al-hadrami shi na karantawa ne wa aswaratun hula kamar yadda ya kama da sigan mufrad ko aswaratun kaga asalin shi asawida bi fathi sini fa'alif ba da ha wata yana karantawa kama na takabihi a filbaiti wa fi sulfan fathani dhumma yasuddu fuq wa yalqaw kasalat turif bil fathi usila sannan kuma waja'alnahum salafan wa mathalil akhirin to wa fi sulfan fathani kai ka san shi sulufa ne yana da ka sani to yanzu ka sa fata kan sinin din da lamun وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ثم يصدوا اوكي عفوا نيكو خلف العشر سلفا اصل سلفا يصدون يصدون shine dhamma yasudduna zaka ma zaka sa ma sad din zaka sa mace dhamma ko alhamdulillah kan kumanta dama sadda yana da fuskoki guda biyu ko? sadda ya siddu ya suddu kun karanta alamiya wa yalqau kasalat turi bil fathi usila sannan kuma wanda ya masa ishara da alhamza abu jafar yana karantawa na'am na'am hatta yulaqu cikin suratul tur ko da ma'arij hatta yalqau hatta shi sa sai ce wa yalqau kasalat turi bil fathi ya yulaqu ka sa ma yawon din fata yalqau usila shi abu jafar hatta yalqau yawmahum alladhi yalqau yawmahum alladhi yu'adun na'am duka guda duka duka ta nan da ta tur da ta ma'arij haka ke karantawa eh sosai kuwa kasala wa turi eh kasala kasala turi ai ananiyatul ananiyatul atfi ne fa kasala wa turi to sai bai kawo wawun din ba sosai kwa mm sala sa'ilun eh mun bance shi ko usila to wata biyar ji'unan nasbu fi ƙilihi fasha wata glifa zakir tul wa zammu tilu hala to wata biyar ji'una an nasbu wanda ya masa ishara da ta'un wa ilahi ruja'un ana karanta shi da wa ilahi yarji'un shi yana karantawa ruwais yana karantawa wa ilaihi yarji'un بياء الغيب mun gane shi ko? to wakilihi ya rabbi fasha wakilihi yana karanta da kasara shi mai fa'un wa kenan malin khalab ko? wakilihi afwan to wakilahu ne wakilahu ban kula da karmin ba annasbu fi qilahu qilihi fasha malan khalami na karanta wa qilahu ya rabbi inna haula'i kam la yu'minun na'am wa tagli fa dhakir tul ta'un ruwais yana karantawa kalmuhli yaghli fil butun asalin sa tagli وضم معتلو حلا حاء يعقوب الحضرمي خذوه فاعتلوه فاعتلوه الى سواء الجحيم فاعتو تو haka yake karanta wabil kasr iz ayatu niksir ma an himan wabil raf'i fawzun khatiban yu'minu tula wabil kasr iz wanda yayi masa ishara da alhamza na iz na iz yana karantawa ayatin lissa'ilin ayatin li ayatin da kasra shi yasa ya ce iksir ma'an duka guda biyun kaga muna jafiya kenan wa fi khalqis samawati wa fi khalqikum wa ma batha fi wa ma batha min dabatin ayatil liqaumin to sune guda biyu jafiya kenan duka biyun kenan himan wanda masu ishara da haka ne ko yaqubul hadrami wabin rafi faurun fauzun wanda masu ishara da fa'un khalaf shi kuma yana karanta su ayatun da rafa khatiban yu'minu tula ruwais yana karanta fabi ayi hadithin ba'dallahi wa ayatihi tu'minun tu'minun shine khatib yu'minu لنجزي بياجه على كل ثانيا بنصب حوا وساعة ترفع وساعة ترفع فصلا وساعة الرفع فصلا نعم جميل لنجزي بياجه لنجزي نقول نقول يعني نينا نوننشي لنجزي jahil ka karanta shi da sigan majhul biya kuma da ya'un li yujza li yujza kullu nafsin kul to haka ne ala kullu saniyan haka ne ko bi nasbin hawa to ma'ana yana nufin kullu ummatin kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma litujza kullu ummatin ne litujza hmm wacce okay liyajzi ya kaman a shi wannan daban ne ba shi ne ba na wannan na kawo litujza kullu ummatin ne domin ya ce mana ala kullu saniyan bi nasbin hawa ba ga kullu ba linajzi bi ya jahil liyujza nan kuma kullu na biyu sai ka mishi nasiba litujza liyujza afwan litujza kullu ummatin afwan ina zuwa kai kada in hada muku harufa hawa ya ku kullu ummatin tud'a ila kitabi hani kullu ummatin tud'a ila kitabi al-yawm ka karanta shi da nasiba ne wasa'atu la rayba fiha wasa'ata wasa'atu to kai mata rafa'a wasa'atu la rayba fiha fusilat ga wanda masa ishara da fa'un khalaf ko daga hakab zuwa suratul rahman azza wa jalla wa hus fasluhu kurhan tara wal wila ma'an wal wila ka'a simin taqta'u um liskinil ya'a hulila ta wahuz fasluhu wa fisaluhu wanda masa ishara da ha'un din nan yaqubul hadrami yana karantawa da yin mafa'un fataha wa fasluhu fi amaini wa fisaluhu fi amaini shi wa fasluhu ke karanta fi amaini kurhan kuma da tara kun gane ko walwila da kalmomi biyun da suke jere ka asimin ya karanta ne kamar yadda asimin ke karanta wani shi ne wanda ya musu ishara da wannan da haun ko yakubul hadrami shi ke karantawa wa fasluhu fi amain hamalathu ummuhu kurhan wa wadathu kurha sai kuma لا يرى إلا مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم kun gani da ya'un masakin sai mu sharafa kamar yadda asim ke karanta ta umli sannan kuma wanda ya masa ishara da ha'un din nan da yaqub al-hadrami wa umli lahum a'a taqta'u umli a mi mi al-hamza din nan abu ja'far wa tuqti'u arhamakum ko shi ke karantawa taqta'u arhamakum abu ja'far mun shiga ina kenan yanzu suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam askinil ya a hullila wa umli lahum kai daura yawon din kaga asalin shi wa umli lahum shi hullila ha'un wa umli lahum inna kaydi matin a'a wa um na wa umli lahum shukran wa umli lahum sawwala lahum wa umli wa umli lahum sutunan muna cikin surutun muhammad ne a yi sallallahu alaihi wasallam e wa umli lahum sai ya daura yawon ba kaga asalin shi umliya ne wa nablu kadha tib yu'minu wa thalatha kha tiban huz sayutihi binunin yaliwila wa nablu kadha tib hakanan wala nablu wannakum shi ma karanta shi da dauri kamar yadda karanta can ya saki da ya saki na ga ta'un ruwais yu'minu sannan lafazin yu'minu wa yu'minu da lafazin yu'minu wa thalatha khatiban da fi'lola guda uku da ke gaba wa nablu akhbarakum wa lanabluwannakum sai kuma na alama duk karanta da sigin khitab afon afon afon wani buluka zatim yi uminu wa salasa ka tiban huz to shi ne suratul fati ne muka shiga kuma yanzu kun gani yi uminu kenan لتؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا من شكا سولة الفتيكنا وهد يعلم خاطب وفتحا تقدموا حوا حجرات الفتح في الجيم أوملا حوا في حجرات الفتح في الجيم أوملا وهد وان دي مس إشارة دهاء يعملون خاطب واتن بما تعملون بصيرة سورة الفتح با سيكرن بما تعملون أصلين شي يعملون كنا وفتحا تقدموا حوا وان دي مس إشارة دهاء دنن حوا يعقوب الحضرمي la tuqaddimu bayna yadayya bayna yadayillahi wa rasulihi ko la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi shi dan ya karanta sai karanta la tuqaddimu a la taqaddimu la taqaddamu da fataha kamar yadda ya ka mana la taqaddamu bayna yadayillahi hujratil hujratil fatu fil jimi umila sannan kuma إن الذين ينادونك من وراء الحجرات to sai ka sa fata akan jimin din hujarati innal ladhina yunadunaka min wara'il hujarati aktharuhum hujarati ga wanda ya masa ishara da alhamza yi malan khalab kenan ko abu jafar ko madalla wa ikhwatikum hirzun wa nu hirzun wa nu wa nu wa nun yaqulu ud wa qaumin siban hifzan wa wattaba'at wa wattaba'at hula wa ba'dur fa'an wasada fi bi musaitirin ma al-jam'i fid wal hajj wal habru kadhaba thaqala katan la tatul tamrunahu hum wa mustaqir runi khfid idan sata'lamul ghaibu fuzdila fuddila wa ikhwatukum wa ikhwatukum yawwa hirzun wanda ya masa ishara da ha'un shi ke karantawa fa aslihu baina akhawaykum ko sai karanta baina akh- baina ikhwatikum fa aslihu baina ikhwatikum wa nun naqulu sannan kuma yawma naqulul jahannama mun shiga qaf kenan yanzu mun shiga qaf yawma naqulul jahannama yana karantawa da nunin ko naqulu shine wa wa nunin yaqulu ud wa qaumin siban hizan sannan kuma wa qauma nuhin kamishi nasba ga wanda mishi ishara da haun yaqub al-hadrami wallazina amanu wattaba'atuhum to karanta wattaba'at kaga mun shiga cikin suratul tur yanzu eh asalin shi wa atba'nakum ko shi yanzu nan wattaba'atuhum eh da wasalin alhamza can asalin shi da qata'in alhamza kai watan kun gufa bayan an gama wannan karatun ko aka yi tsayiba to za fa a zuwa idirasa ce mu karana kuma a kalli tsayiba me ya ce guri kaza me ya ce shadin me ya ce a ga wane ne ya fi gamsar da bayanai wane ne bajin akwai kusuri Eh. a a, ko ba eh, ko da ta zauna in ko da ya zauna za a yi ma kamar yadda aka yi sansabil zazzariya da na samu karana sosai muka yi wallahi dallahi wannan Allah ka samu dace Allah ka dada fahimtar da mu to sai mene kuma wa ba'dur wa ba'dur fa'an wa sada fi bi musaitirin ma al jam'i fid wal habru kadhaba thaqila to wa ba'du irfa'an والذين آمنوا وأتبع واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم to amma kuma ce ne wa ba'du ko irfa'an to okay dhurriyatuhum dhurriyatu za ka karanta da rafa ko wasada fi bi fi bi musaitirin sannan lasta alaihim bi musaitir an karanta shi da sad kaga ba sinin ba ma'al jam'i fid tare da ma jam'in musaitirun ga wanda masa ishara da fa shi na karanta ne kaga shi kada muzaitirun yake karanta muzaitirun shi kwanan da sa ne khalisa wal habru kadhaba sakkada mun shiga cikin surutun namjim ma kazzaba al-fu'adu ma ra'a ma kazzaba al-fu'adu shike karantawa katalla tatul tamrunahu hum wa mustaqir urun al-khfid idan sata'lamu sata'lamu al-ghaib fuddila nan dad ne fuddila ina ganin da wannan wajen zai fi dauka fuddila da dad gashi ma cikin shirki nan fudila ne kuma ko to haka nan kuma afara aitumin lata ko shi ne kare sai ka tallata ɗul wanda masa ishara da ta'un shi ne rois yana yin tashiri ga lata a ya ce ne walhaburu kan zaba sakala katan lata kamar ta'un da lata shi maka shidda to sai kai madda afara'aytumul lata wal afara'aytumul lata wal izza wal uzza to kenan tamrunahu hum afatumarunahu ha'un yaqub al-hadrami na karanta ne afatamrunahu wa mustaqirun al-khafid sannan kuma fadin Allah madaukin sarki mustaqir mustaqirrun to yanzu kai mishi jarra mustaqirrin wajen Abu Ja'far ko sata'lamuna gadan man al-kadhabul ashir fuddila fa'un wa kenan khalaf shike karanta sata'lamuna gadan man al-kadhabul ashir eh a asalin sa ba sayalamuna gadan da gaiba shi ko da khitab afwan afwan idan sata'lamuna al-ghaibu eh shi fa'un khalaf yana karanta ne sata- saya'lamuna al-ghaib gadan saya'lamuna gadan asalin sa sata'lamuna gadan man al-kadhab al-ashir fashal munshi'atu tuftah nuhasun tawahu wa hul tawahu ru'inun fatan wakhfid ala shurba fuddila fuddila fadda- faddila wanda ya sune masa ishara da fa'un yana karanta da fitan shinin a mun sha'atu mun sha'atu fil bahari mun sha'atu sha sha da fata kaga hafsa mun sha'atu ne shi mun sha'atu bai ci caye walahul jawaril mun sha'atu fil bahari kal'a'lam haka ne ko? iftah nuhasun wa nuhasun falatun tasran to yanzu kai mishi fataha ka gani da can kana karanta shi wa nuhasun falatun tasran ko sai ce iftah nuhasun tawa wanda ya masa ishara da ta wa kenan ruwais shi na karantawa da rafa'an da da nasba da fatha iftah nuhasun ya kenan wani hasun ko ko wani hasan shi ne wani zama dauka nu ne ko na na hasun ko masha allahu to karatun nu hasan ba yaya zai daga ko ba zai daga ba
malam ai al-mushaat iftahnu ai fasha mushaat iftahnu hasul ba ba fata ba ne ba fata ba ne eh iftahnu mushaat ne iftahnu nan nan mushaat
a'a to za to za bari mu koma bari mu koma fashal mun ma- fashal mun sha- mun shi'a tuftah eh haka maganan ka haka yake iftah al munsha'atu fasha tawa ko yawa ruwais to a shikenan ma ka ka raba mana gaddama wa hurul in fata wa hurun ainun wa kenan fata imamu khalaf ko al-khalaf al-ashir wa hurun ainun yana karanta ne da rafa'a a ina zuwa wa hurun ainun fata eh to kaga asalin shi wa hurun ainin ne wa khfid ala wanda ya masa ishara da alhamza kuma shi wa hurun ainin shi kuma ala shurba faddila ala shurba yawwa bi fathin fasharibuna shurbal him ko shi fasharibuna sharbal him ku sha za a ce ku sha ku sha irin yadda raƙuma ke shan ruwa raƙumi inda yadda ke shan ruwa haka za ku za su yi ta shan kwakwadar ruwan jahannama Allah shi kyauta farauhu nudmum طوا وحما وأخذ وبعدك حبس أنظر أنظر ضمم وصلف شفلا فروح أضمم كمش ضمة wanda ya masa ishara da ta'un wa kenan malar ruwais ko malar ruwais shi ke karanta farahun to ya kenan ra'un zai mara zama ko kuma zai ma sai mara'un zama فروح وريحان وجنة نعيم فروح روح kun gani wahiman ukhid wa qad akhadha mithaqakum shi kuma ha'un nahiman sai karanta wa qad ukhidha mithaqa mithaqukum mithaqukum ku a matsayin naibul fa'il ko وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وبعد كحبس نجا بكم كنا كنا تاني كحبس كمان وني كنا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ne wancan fa wa kad ukhidha mithaqukum na'am yana kamar hafsu ke karanta يوم يقول المنافقون والمكا- والمنافقات للذين آمنوا انظرونا to yanzu kun san hamza yana yin katin an hamza ne lillazina amanu anzuruna imam hamza kake kanta to shi kalab yanzu yana yin hamda hamza to sun sawa shi ka hafs kamar yadda hafs ke yi anziruna wa yawma yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna kun gani sai kai ma idan zaka ka tsaya zaka tashi sai ka ce unzuruna da dhamma hamzatu waslin dhamma zaka yi mata unzuruna mun fahimci wannan ko shi malam abu ah, khalab ka afwan wa yu'khadhu an-nith أدحما نزل شد نزل شدد نزل شدد وخاطب يكون طب وآتاكم حلا تو فاليوم لا يؤخذ منكم فدية كي تعنيث سجا أبو جعفر فاليوم لا يؤخذ منكم فدية كاغا منكم أي أن ربط كان في لي فايلي كو لا يؤخذ لا تؤخذ منكم فدية النث udhiman sai kuma wanda ya masa ishara da ha'un yaqubul hadrami shi kuma yana karanta da mini yawa shine ma'ana udhiman nazzala wa ma nazzala min alhaqi ushdid iz to wannan kuma alhamzan fa ramzi ne na iz a na farko abu jafar yi ukhadu tu ukhadu ko annis udi afwan to ma ban tambaye ku ba wannan udi din ramzi ne abu jafar da yaqub al-hadrami su suke karantawa tu ukhadu la la tu ukhadu minkum fidyatun sai nazala shidid nazala tashdid did a wannan alhamzan na iz abu jafar ko yawwa sai karanta da wa ma nazzala min alhaqqi wa la yakunu wa khatib yakunu yakunu karanta shi da sigan kirdab takunu tibi da ta'un ruwais ko wa atakum wa atakum hala mai formulan ha'un wa kenan malamin yaqub ko Hmm? wala eh wala tafrahu bima atakum kaga asalin shi atakum ne jamil jiddan to sai mujadala kuma zuwa karkin qur'ani wa yadhaharu kashami an-nithma an yaku nudulatu nin nudulatu nizrafun wa aktharu husila tadha yadhaharuna kashami yana karanta shi kaman shami annithma an yakunu kai la takuna dulatan bainal agniya minkum kai la takuna dulatan bainal agniya minkum sai wallazina yuzahiruna wallazina yuzahiru allazina yuzahiruna wallazina yuzahiruna duk karanta yuzaharuna kun gani shine yake nufi da ma'an aw yuzaharuna kashami annith yakunu dula kai la yakuna dulatan kai la takuna mun gane su ko ga wanda masu ishara da alhamza abu jafar raf'un kai la yakuna dulatun da rafa wa aktharu husila sannan kuma wanda ya masu ya masu ishara da hawun yana karantawa wala aktharu illa huwa ma'ahum da rafa kenan wala aktharu illa huwa ma'ahum da rafa wa fuzyata na jauna yantajuna ma'atan taju tuwan yukhribu khaffifu ma'a judirin hala na'am wanda ya masa ishara da fa'un wala ya tana jauna bil ithmi ba sai ya karanta shi ya tana jauna ya yanta juna ta hawwala ya koma yanta juna ma tanta juna wala tanta na bil ismi ko wala tanta ju bil ismi tuwan da tawun ko urwais sai yukhribuna buyutakum bi aidihim kaga ai yukhribuna ne asluhu to nan yukhribuna khafifu kai takhfifi na ma judurin judurin kaga jidar ko shi wannan judur ne judur shine haun yaqubul yaqubul hatrami na'am